الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا اللهدي شاهدوا قوات الشوال هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da sha biyar ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam ci gaba da karatun littafin alfiyatu tauhid wanda a darasinmu na goma sha shida da mun tsaya a baiti na biyu ya za mu tashi a farkon baiti na uku. malike cewa وكذا من اتهم المبرأة التي هي حبه فاحكم عليه بردته يا رب فلعن كل متهم لها من بعد حكمك في نزول براءتي بل من تخوض في حمى أزواجه فيما يخص العرض باء بلعنتي ومن النواقض بغض شيء يا فتى مما أتى تقريره في الشرعة أي بغض تشريع وليس بوارد بغض النساء تعددا للغيرة كتب القتال وفيه كره طبيعتي كتب القتال وفيه كره طبيعة وكذا الوضوء على المكاره يا فتي ومثاله بغض التحاكم للشريعة أو كراهية الحدود بملتي وكذاك تفضيل الرجال على النساء في بعض أحكام وحجب المرأة من لم يكفر مشركا أو كافرا أو قال مذهبهم قرين الصحة idan ba a manta ba muna cikin bayani da malam yake mana magana akan wasu al'amura da suke walwale tauhidi wato bayan an ƙulla tauhidi to akwai wasu zantuka ko ayyuka ko wasu abubuwa da za a ƙudurta cikin zuciya wanda za su walwale wannan tauhidi to shine yake bayani daga cikinsu wakaza haka yana walwale tauhidi man tahama duk wanda ya tuhumci almubarra'ata matan nan da aka kubutar allati hiya wadda ita ce hibbuhu abin son annabi sallallahu alaihi wasallam yana ishara zuwa gana na aisha radiyallahu ta'ala anha to duk wanda ya dawo daga baya yana kallonta a matsayin cewa ai ta yi alfasha bayan Allah ya wanke ya kore ya tabbatar da cewa abin bai faru ba amma shi ya ce a'a ta yi to wannan ya walwale masa tauhidi don kun ga kamar yana karyata Allah ne Allah ya ce abu kaza bai faru ba ƙage ne ƙazafi ne shi kuma ya zo ya ce a'a ya faru yanzu kaga abin tsakanin shi ne da mahaliccinsa Allah da korewa shi kuma yana tabbatarwa kamar yana cin gyaran Allah da saboda haka wajibi ne musulmi ya kudurta wannan abu da aka munafukai suka nasabta mana na aisha ba gaskiya ba ne ƙage ne ƙarya ne to wanda a su mazhabin addinin shi'a su wasu yadda da wannan ba eh su hakoyo shi zaka ga suna jingina wannan alfasha zuwa ga na Aisha radiyallahu ta'ala anha to wannan da Allah suke fada ba daga ba da ita Aisha din ba saboda Allah ne ya wanke ta Allah ne ya barrantar da ita to duk wanda kaga haka fahkum alaihi birdati kai mai hukunci kan cewa ya yi ridda yawwa duk wanda kaga yana tuhuman na Aisha da abin da Allah ya kore to wannan kai hukunci kan cewa wanda ya ridda ya bar musulunci saboda ya karyata alkur'ani ayoyi goma sha takwas Allah ya tabbatar da cewa yana wanke ta yana kore mata wannan abu to kai kuma ka dawo ka dawo kana jingina mata wannan abun to babu shakka kana raddi ga wayannan ayoyi na alkur'ani ya ce ya rabbi ya ubangiji na fal'an ka yi tsinuwa ma'ana ka nisanta kulla muttahimin duk wani mai tuhuma mai zargi laha ga ita na Aisha to Allah ka la'ance shi shine addu'ar da malam yayi min ba'd hukumika bayan kuma hukuncinka ya tabbata ka ce abin bai faru ba amma shi ya doge dai dole dai sai ya tabbatar mata laifi to Allah ka la'ance shi da wannan ba mutumin kirki bane kuma ta wani gefen yana sukar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zai faɗa fi nuzuli bara'ati a cikin saukar barrantar da ita da aka yi ka koma suratun nuri duka alkur'ani ya yi bayani Allah ya kubutar da ita ya barrantar da ita ba suratu bara ake nufi ba fi nuzuli bara'ati yana nufin a cikin saukowar ayoyin da suka kubutar da ita na Aisha suka karyata wannan alfasha bal ba haka ba man duk wanda ta khawwada ya kutsa fi hima azwajihi a cikin hurumin matan manzon Allah ba ma wai na Aisha kaɗai ba hatta sauran matan duk wanda ya kutsa ta hanyar furta wasu kalamai miyagu ko ya ƙudurta wani mummunan abu a zuciyarsa dangane da matan manzon Allah fi ma ya khussul irda cikin abin da kuma akwai mutunci a ciki akwai mutunci a ciki to ba a bi la'anati wannan ya dawo da tsinuwar Allah Allah ya ɗebe mai albarka domin duk sanda an ka ce matawa ne matan banza ce kaga ai ba ita ɗaya an ka soka ba mijinta ma ko ba haka ba kina yana zaune da matar banza kaga wannan an cutar da shi mijin nata to haka in ka soki wata mata daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka soki manzon Allah ka cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam hmm? kuma Allah ya tabbatar da tsinuwa ga duk wanda ya cutar da annabi ko ba haka ba إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة أقل لعنهم الله to babu abin da ya fi cutar da mutum kamar ka jingina alfasha ga iyalinsa wa minan nawaqidi yana daga cikin ababen da ke walwale tauhidi bugudu shay'in kyamatar wani abu ya fata ya kai saurayi mimma a ta taƙariruhu fi shari'ati daga cikin abin da tabbatuwarsa ya zo cikin shari'a sai ka ji kai ba ka son wannan abin kuma shari'a ta zo da shi to wannan ya walwale ya walwale maka tauhidi ai abin da ake nufi bugudu ta shiri'in kyamatar wai me yasa Allah ya kawo doka kaza doka kaza tsanani ce bai kamata ma Allah ya ce wai ya wai in kayi kaza kaza za a yi maka ba sai ya ce amma akwai wasu abubuwa to su ba sa cikin wannan babe da ake magana a kansu saboda kyama ne na ɗabi'a ba kyama ba ne na faɗa da Allah ko faɗa da dokar Allah walaisa bi waridin bai zama wanda yana shiga cikin abin da muka ambata ba bugudun nisa'i kyamatar mata da ke yi game da ta'addudan lokacin da za a ƙara musu aure kaga Allah ya ce a ƙara go to wannan bai ciki kaka ce a ta bar musulunci tunda ka ce za ka yi mata kishiya ta ce a ba za ta yadda ba ka galibi da ka ce za ka ƙaro mata kishiya sai ka gami yawa ko da mar'atun saliha ce sai ka ga tana wasu abubuwa waɗanda suka saba masalaha ɗin na keta dokar Allah wanda ka nuna tana faɗa da abin nan da ka zo da shi kuma Allah ya ce a yi shi to wannan bai ciki saboda suna yin haka ne lil ghairati saboda kishi akwai kishi da Allah ya halicce rayuwarsu da shi ba wai suna yi ne a don ba su yadda da auren ba faɗa da auren daban kuma su kyamaci cewa a kawo musu wata ta zauna da su saboda kishi shi kuma wannan abu na daban wannan ɗabi'a ne to shi bai cikin kyamar hukuncin shari'a don sun yi haka a yi musu uzuri kutibal qitalu an wajabta muku jihadi yaƙi amma wa fihi kurhu ɗabi'ati amma cikinsa akwai kyama na ɗabi'a ga ɗan adam ɗan adam bai su eh ƙarfin imani ne shi ne yake zaburar da shi ya fito ya san zai iya yiwa a kashe shi amma duk da haka kuma ya ko ba haka ba to ka gani Allah da kansa ya tabbatar da wannan kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum aga kuna kyamatar abin ba wai dokar ta Allah suke kyama ba a kaga a ce mutum ya fita yana tunanin a kashe shi a bar matansa da 'ya'yansa ko ya je a yi masa rauni kila ya rasa hannu ko idanu ko wani sashe na jiki duk za ka ga ɗan adam yana hararo wannan to sai ya ji dai abin yana jin nauyinsa amma ko ba ya da zai yi a gani bai da wanda zai yi amma dai wannan baya ciki waka zalwudu haka alwala al-makarihi lokacin da ake kyamatar amfani da ruwa a lokacin hunturu a gaba kowa ke sun ta'ammuli da ruwa ko to wannan kyamar ba ta ciki ya fati ya kai saurayi sai ce wa misaluhu misalin wanda shi ma za ka iya cewa baya ciki bugudu ta hakumi lishari'ati mutum ya dinga kyamar a kai shi ƙara domin a yi mai shara'a a gaba ko ba ka da laifi ai ba ka sa kai ka kara gaba alkali ko ba haka ba ko da ka tabbatar da cewa kai mai laifi ne shi yasa ma za ka nemi alfarma e ka yi laifi a kashe magana ba sai an je kotu ba ba sai an je wajen hukuma ba ko ba haka ba to ai tsari ka bari a je can a yi shari'a amma ba kasu ba ka yi haka kuma don kyamar hukunci ba au karahiyatul hududi bi millati ko kuma kyamatar haddi a cikin shari'a ce wanda ya zina kashe shi ko a yi mai bulala ko ya yi yawa wani ƙazafi a yi masa bulala tamanin misali aga ba kowa ke son wannan ba to ka gani waka za ka haka tafdilun rijali fifita mazaje alan nisa'i akan mata to za ka ga mata na kyamatar wannan su ji cewa to ai gashi alkur'ani wasu wurare da dama ya fifita maza a kansu shi yasa tun zamanin annabi suka fara wasu daga cikin suka fara magana eh ya aka yi qur'ani yana yawan ambatan maza ana kawo dama'ir na mazaji amma na mata ba yawa to ka gani kamar wannan an nuna fifikon maza akai sannan hukunci hukunci da dama an fifita sannan qur'ani da kansa ya faɗa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allah ka gani Allah da kansa ya faɗa bima faddala Allah to mata suna kyamatar wannan tunda ta ga cewa kai mutun ne ita ma mutunci eh a kuma Allah ya fifita ka akanta ta bangaren jinsi da ana nufin duk wani namiji ya fi kowace mace ba ba shi ake nufi ba ana nufin jinsin maza to ya rinjaye jinsin mata ma'ana ya samun ɗaiɗaikun mazaje wasu matan sun fi su sun fi su imani sun fi su karatu sun fi su jara'a sun fi su tunani da hangen nesa da sauransu shi wani ya san mata ce ta ɗara shi amma shi ne shugaba ko ba a samu to ka gani da yawa za a ga wani matar shi ita ke mai saiti ita abbesa saiti abbesa layi shi ya kauce ma layi amma ita ka dawowa da shi kaga wanda ai ta fi shi fi ba'dhi ahkamin a sashi hukunci hukunci kamar rabon gado zaka ga wasu wurare an fifita maza akan mata an ce lizzakar mislu hazzil unsay to mata na kyabata wannan wa hajbil mar'ati ko kuma shamaki da za a ce mace ta zauna cikin gida ka ta fita ko in za ta fita sai ta rufe jiki duk wannan kyama ne na ɗabi'a sai lokacin da mutum a ji a rai ne shi dai dokar ce kawai yake ganin bata dace bai kamata Allah ya kawo kaza ba to wannan shine za a ce mutum ya rasa imani eh saboda duk wannan abu ne wanda Allah ya halicci rayuwa da shi ba za ka iya raba rai da shi ba mallam yukaffir mushrikan duk wanda bai kafirta mushriki ba au kafira ko kafiri au ƙala mazhabahum ko ce kai matafiyar kafirai da mushrikai qarinu sihhati wato abokin inganci ne ma'ana lafiya lau yake da da kirista da kowa duka abu guda ne sai an je lahira ne a tantance akwai masu wannan fahimta cikin musulmi su da wannan ɗabi'a da Allah ya tsare mu to sun ce su ba su da wannan aƙida jingina musu ne ake haka suke faɗa baya nuni don kana cikin interfet shikenan wai ka daidaita addini illa zai iya yiwuwa kuma haɗakan ta bayu zuwa ga haka amma dai ba shi ne manufa ba kaga ba za mu yi musu hukunci ba sai dai mu ce wanda ya shiga abin nasu ya fito fili sai mu zartan masa da hukunci sun ce su manufarsu kawai dai a haɗu don a gaya za a yi a ciyar da al'amuran rayuwa gaba da kuma abin da ya shafi zaman lafiya bai da alaƙa da addini wannan shine asalin interpret haka suke faɗa amma yau da gobe kaga a wani na iya ɓata wani kama da tun da asalin abin sun ce ga abin da an manufa to a kan shi za a yi musu hukunci wanda ya shiga an haga ya canza to shi shi ya canza sai a tabbatar mai da hukuncin canzawa wannan shi ne a su laraba suna da wannan ana kiransa da zamalatul adiyan ko wahadatul adiyan to sun ce daban shi kuma wannan daban shi wannan sun ce sunansa a ta'ayushu silmi shi ne interpret ya za mu yi mu haɗu da mu musulmi da waɗancan da ba musulmi ya za mu yi mu zo da tsarin da za a samu zaman lafiya kowa bai takura ma addinin wani su ba za su zagi addinin ba mu ba za mu zagi nasu ba sannan abin da yake lalura ne na rayuwa abin da ya shafi harkar tsaro abin da ya shafi harkar ruwa wutar lantarki da sauran abubuwa yaya za a yi mu kawo ci gabansu cikinmu wadda shi ne interpret shi kuma wahadatul adiyan shi ne ya za a yi mu haɗu kowa ya darajanta addinin wani kai da an musulmi ka kalli kiristanci ka kimanta shi ka darajanta shi shi da kirista ya kalli musulunci ya kimanta musulunci duk abin da kasan zai ka zai bata mai rai a bangaren addininsa to ba za ka yi da awakansa ba ba za ka yi da siha a kansa ba shi ma duk abin da ya san kai musulmi ba ka so to ba zai yi magana a kansa ko da akwai cikin addini ne wahadatul adiyani kenan a yana magana halacci kai gashi kana karatu kana tambaya kuma ya halatta eh na'am ga abu ga littafi wa yana akaluka ai yin haka kenan ka gyara mi ka gyara addinin nasa shi ne malam ke ma bayani cewaka cewar da ya auƙala mazhabuhum ƙarinu sihati ko ba haka ba to ka gani da ran da aka ce misali a kana kallon hanyarsa daidai ko inda adda laifi ba laifi ba ne to kaga ai ka samu matsala tunda asali shi musulmi abinda a kafirci ya tabbatar da kafirci ne abinda a imani ya tabbatar da imani ne abinda a daidai ya tabbatar da daidai ne to amma su ba haka ba ne an gani kowa zai kimanta addinin wani so da haka babu magana alwala'u walbara'u shi wannan ya shafi addini shi kuma wacce ya shafi rayuwar duniya wanda kai ka kawo ku bambanci an gane nan addinan ne ake so a samu taƙarub taƙarubul adiyan tsakanin addini kaza da addini kaza da addini kaza da addini kaza kuma ba a fifita wani addini akan wani duk wanda ya zo yana da damar ya zaɓi wanda ya ga ya kwanta mai ya bi to wannan shine wahadatul adiyan ko zamalatul adiyan ko taqarubul adiyan to shine duk wanda ke da wannan fahimta ko kace a ai abin da kafirai suke akai ko mushrikai suke akai ai ba matsala ba sai an je lahira na duk dai lalabe ake yi sai an je lahira a gano mai gaskiya amma nan duniya wai duk lalabe ake yi sannan su ba addini suke yi kaza kaza kaza tunda su ma suna da littafi to duk zaka ji suna ta faɗa akwai littattafai da dama da an ka rubuta kan haka musulmai ba wai da larabci musulmai suka rubuta ra'ayinsu kenan su arai kuwa au shakka fihim ko yazo yana shakka akan cewa kai wai anya shirka suke yi ko ba shirka suke yi ba to shi ma wannan ya walwale masa tauhidinsa domin shakka akan kafirci shi ma kafirci ne eh shi ne ce amma shakkun da ake nufi shi ne shakka kalbin shakku na zuciya ya zan zuciyarsa tana kwankwanto yana ganin kai wani ba abin da yake ba kafirci ba ne sai ce hukumuhu fi shar'i ijma'an to me wannan aqida hukunci ne a cikin shari'a bisa ga ijma'in malamai yabu bi riddati yana dawowa da ridda ma'ana yayi ridda dukkanin malamai ba su yi sabani akan haka ba cewa ashakku bil kufri kufrun yawwa dai kenan sannan kuma rashin yadda da kafirci shi ba kafirci ne a rashin yadda da kafiri kafiri ne shi ba kafirci rashin yadda da mushiriki mushiriki ne shi ma shirka ne saboda kana karyata Allah shi Allah ya ce wane kafiri ne saboda kaza saboda kaza kai kuma ka ce baka yadda ba ko hanyar wane hanya ce ta kafirci kai kuma ka ce baka yadda ba to ya ce fa'alaika ina horonka ina umurtaka izharul bara'ati minhu yawwa ka bayyanar da tawaye tsakaninka da kafirai ba kai ba su ɓangaren addini su su yi nasu kai kai naka ko ba gaba abinda duk ƙur'anin kai karantar da kai to ka aikata shi ka ɗabbaƙa shi gwargwadon iko falkufuru kafircewa bi tsaguci da tsaguci rukunul millati wani rukuni ne ma ginshiki ne na addini hmm? man ya kafar bi tsaguci wa yi umin billa to ba zai yi a same ka kana imani da Allah ba kuma kana imani da tsaguci bai yi ba ɗaya dai za a ɗauka ko dai ka yi imani da Allah ka kafirce ma tsaguci ko ka yi imani da ɗagutu ka kafirce ma Allah amma bai yiwuwa wai kai kana nan baina baina a to musuluncin naka ma bai kyau sai ka kafirce ma ɗagutu ƙalu su malamai sun ce wala ya da baya shiga siwa man kufuruhu in ba wanda kafircinsa ƙarika na bil ijima'i ya tabbata ne da ijima'i mana duk wa'ancan da kaga an kawo mushiriki kafiri yadda da shirkarsu da sauransu to sai wanda fa an samu ijima'i kan cewa abin da yake kafirci ne an gani shine za a cewa in baka yi da kafircinsa ba ko shirkarsa ba kai ma mushiriki ne kai ma kafiri ne in ba ka yi bara'a da shi ba to kai ma kafiri ne sai wanda duk malamai sun yi ijima'i kan cewa abu kaza kafirci ne aw bi adillati ko kuma a samu dalili wanda ya kaza kafiri ne kuma gashi ya zo yana yi a duk malamai da ayoyi da hadisai sun tabbatar da mai bautar wani Allah kafiri ne wal kufru an nazarin amma kafirci ta fuskar bincike da nazari ijtihadi kai sai ka kafirta wani ba wai ijma'i an ka samu ba ba kuma nassi gare ka karara ba yanzu fir'auna akwai nassi da ya nuna kafircinsa haka abu jahal haka abu lahab da sauransu to akwai bambanci da wanda ƙur'ani bai ambaci sunansa ba hadisi bai ambaci sunansa ba sannan ƙur'ani bai ambaci aikin da yake yi ba hadisi sahihi bai ambaci aikin da yake yi suka nuna kafirci ba ne a kai ne kai ijtihadi a matsayinka na mujtahidi malami duba da wasu abubuwa da yake yi sai ka kafirta shi to falaisa bai dakhilin eh shi wannan bai ciki an gane don kacewa ne kafiri ne baya lizimtuwa gare ni nima sai na yadda da kafiri ne Allahumma sai in kana da nassi ko ijima'i da ya tabbatar da shi kafircinsa kai kawai mujarradin hikaya kayo amma in ka ijtihadi kace ai wani ya kafurta to yana da dama yanzu in dubi ijtihadin ka in na gamsu da shi in yadda ina da dama kuma in ce a'a ni aure na musulmi ne saboda dalili kaza da dalili kaza da dalili kaza ko hujjoji kaza da ka kawo ni ban gamsu da su ba to mun karanto shi a baya at-takfiru bil ijtihadi la yalzamu illa sahibahu duk wanda aka yi ijtihadi aka kafirta shi to kafirtawa baya lazimta kowa sai mai ijtihadi shi ɗaya zan wajibi shi yadda da fahimta ce misali wani ɗan ɗariƙa ne yana kaza yana kaza yana kaza to kai a fahimtarka tun da ya yarda da kaza wala Allah ka ga mai nasiha ko kun zauna kun tattauna sai ka kafirta shi sakamakon ga wasu aƙidu ka karanto mai cikin littattafansu kuma ya nuna gamsuwa sai ka zo ka ba da fatawa ai kafiri ne to baya lizimtuwa gare ni ni in na ji labari in yadda kamar yanzu a shehu abubakar mahamudu gumi lokacin da ya tattauna da shehu ibrahim inyas lokacin da ya tura mai wasiƙa kan wasu abubuwa da ke faruwa najeriya ta ɓangaren almajiransa musamman abin da ya shafi tarbiyyatul azakari to lokacin shi yana kallonsa a matsayin ma wani wali mutumin kirki za ka ga girmama shi yake yi a shekul mubajjal al'allama kaza kaza kaza kaza abu kaza yana faruwa najeriya ta ɓangaren wasu mabiyanka suna iddi'a'in cewa mutum zai tarbiyya daga ƙarshe har ya zamo allah kuma sun ce almajiranka ne suna jingina kansu zuwa gare ka to me gaskiyar abin da suke faɗa me hukuncinsa a shari'a in haka ne me ma'anar rabbul alamina in har bawa na iya zama Allah to ina ma'anar rabbul alamina saboda ku kawo mana ayoyi da hadisai sahihai da suka haɗu a madina mala ya rubuta takarda da larabci ya aika masa da aka kawo shehu ibrahim ya karanta takarda sai ya ba shi amsa ya ce eh wannan abin da kuke jin suna faɗa yana faruwa kuma abin da ke jayo wannan shine ƙaunar Allah lokacin da son Allah yawa mutum yawa yawa buridi yawa to sai a samu ya yi fana'i sai zan baya ganin komai in ba Allah ba duk abinda an ka ambata masa sai ka je ya kira shi Allah sai ce amma ciki ana iya samun waɗanda da gaske da abinda suke faɗa haka ɗin ne fana'in su fana'i ne na gaskiya akwai waɗanda kuma fana'in su fana'i ne na ƙarya haka yake rubutawa da larabci yana ba shi amsa ya ce amma duk da haka mu a zahirin shari'a yanzu shi shehu ibrahim duk wanda ya furta wani abu wanda ya saba mu shari'a to za mu tsayar da hukuncin shari'a a kansa hibzan li shari'ati don a tsare shari'a ba wai don ya yi laifi ba misali mutum ya hito muridi ya fito yana cewa shi ma allah ne sakamakon ya yi fana'i ya yi fana'ul sifa ya yi fana'ul zati ya yi fana'ul sifati fana'ul asma'i fana'ul zati ya koma ya waye gari baya ganin komai sai Allah baya jin komi sai Allah baya tunanin komai sai Allah duka matakan bana ai guda uku ya yi su to sai hito cikin jama'a yana kiran kansa Allah to a shari'a mu za mu hukunta shi su waɗanda suka kashe shi sun yi jihadi don sun ba shari'a kariya shi kuma da an ka kashe shi in dai tabbas fana'insa fana'i ne na gaskiya shi kuma ya yi shahada to da aka kawo malam abubakar wannan takarda tun daga wannan lokaci sai dinga fatawa yana cewa shehu ibrahim iyas kafiri ne kuma bai shigo musulunci da kafirci kaɗai ba har da munafunci amma kamin wannan lokaci wani salihin bawa yake kallonsa to kaga shi mala yana da hujja eh yana da hujja da zai wannan na taba yana shiri wani ya kira ni na karanto wasu maganganu na shehu ibrahim inda yake cewa annabi muhammad bai taba sallah ba bai taba azumi ba bai taba jihadi ba kuma ba a haife shi ba bai haihu ba shi ba sannan allah shine annabi muhammadu annabi muhammadu shine allah sai wani bukuku mai ya ce tobalan cikin littafi na yi karatu kansa sai wani bugo min waya wani ɗan ɗariƙa a ba ɗan ɗariƙa ba ne ina cikin dai kawai dai mabiya dai haka a ce min to yanzu malam in wannan ya abin ya tabbata don mi da ba ku fitowa ku ce shehu ibrahim kafiri ne arne ne a daina binsa nace eh to mu dama aqidan mu akwai bambanci tsakanin takfirul muayyan da kuma takfirul awsaf wal a'mal ka ce wani kafiri ne ko aiki kaza kafirci ne shi cewa wani kafiri ne wannan yana buƙatar wasu abubuwa yana buƙatar shuruɗu takfiri dawabidu takfiri mawani'u takfiri sai sun tabbata daga ciki abu babba mahi mahimmanci shine iqamatul hujja sai ka tsayar ma mutum hujja kana da yaƙinin cewa an kawo mai da shubhar da yake da ita kan garewa yi to wannan sai ka kafurta shi kuma aiki ne na malamai ba na ɗaliban ilimi ba yace to ni ban yi zamani da shehu ibrahim ba yau shehu ibrahim ya bar duniya kusan shekara arba'in da bakwai nace to kaga ban samu na haɗu da shi ba da yana raye zan niƙi gari in je in isko shi da wa'in gama ganganu to sai ni ba shi labarin wancan abin da ya faru da shi da malam abubakar sai ce to tun da malam ya yi fatawa ai shi kenan ai an gama ai ba haka yake ba ijtihadi malayi abinda malayi daidai ne a wurinsa amma in ka ji ka gamsu da hukuncin su kuma shikenan eh eh ni ce mai amma dai ni ban gamsu ba ni a nan ban ɗauki wannan fatawa ta malam ba eh saboda wasu dalili tunda a nan malam ba illolin tarbiyya malam ya kawo mai fatawa malam ya yi ba izalatu shubuha malam ya masa ba inda a ce dalilai malam ya kawo masa da barna da fitowa da abin karar cewa kaza kafirci ne sai ya kangare to wannan yana iya gamsuwa amma malam fatawa yi to shi yasa ban yadda da wannan hukunci da malam ya abin gaba amma ina da maganganu na shehu ibrahim sun fi ɗari uku kuma dukkaninsu duk wanda ka yadda da shi ka zama arni duka duk wadda ka yadda da ita ka kudurce ta kabar musulunci amma dole sai na ce shi kafiri ne la a babu rujui yana da yiwuwa barnar ba ta bayyana gare shi ba don ba lalle ba ne don kana malami sai ka gano abu bai da kyau shirya daban karatu daban ba wani ruju'i ne to haka abubuwan suke to mahallin shahidai mu bambance tsakanin abinda aka ce kafirci ne ijima'an shi wannan kowa dole yadda ko abinda nassi ya zo ya ayyana wani ya ce wani kafiri ne wannan dole kowa shi yadda ko nassi ya zo ya ce aiki kaza kafirci ne dole kowa shi yadda su malaman suna suna da ka'ida walaisa kullu man fa'ala kufran yakunu kafiran eh mu fahimci wannan maganar da ya faɗa shi shehu ibrahim kafirci ce a baya lizinta kuma ya zama kafiri ni inda yana raye zan je in same shi zan tattara littattafansa suna nan tili ko su maganganun cikin tafsirinsa wasu cikin sauran littattafansa a ƙidu ga sunan kala-kala barkatai ba daɗin karantawa to batun da baya rai ni yanzu abin da a haƙƙina in nuna maƙoyan da suka rudu da shi cewa to kaza kaza kaza wanda ya doge to kaga shi baya da hujja baya da uzuri amma shi tun da ya koma can tsakani ne na shi da Allah ni ban da kyas da shi eh yawwa in ce kafiri na wannan ba laisa bi shay'in abinda adda muhimmanci yanzu barnarsa da ta fito fili ta bayyana a fito a yi bayani kace mi a kajayi to wannan shine wa alaihi qawlu jami'i ahli sunna kuma wannan magana da kaga mun kawo dukkanin malaman sunna akan ta suke in ban da al-khawarij da mu'tazila wa min an-nawaqidi ya daga cikin ababin da ke walwala arwala ke walwala tauhidi ya fata ya kai saurayi al-i'radu an islamina kau da kai daga musulunci kau da kai daga musulunci shine la ya'malan nabi shari'a gashi wai yana kiran kansa musulmi amma bai aiki da shari'a bai azumi bai bai sallah bai aiki haji bai zakka shi amma kuma an ce ina musulmai kuma zaka ga ya daga hannu to yaddasa ko da yana furta la ilaha illallah amma bai aiki da arkanul islam to wannan bai mai da shi musulmi ba sunansa arne muddin ya doge akan rashin aiki da dokan musulunci da ayyukan musulunci shi musulunci ba wai ikirari ba ne kadai a ikirari wani sashi ne na musulunci bayan ka yi ikirari kuma daga baya za ka zo kuma ka ɗabbaka abin da ake son ka ɗabbaka to sai ce a ani abin da nake nufi bihi da shi al'irada dauman mutulakan shine mutum ya kau da kai daga aiki da ayyukan musulunci gaba ɗai dauman kuma ko da yaushe ba yana wasu bai wasu ba misali kila yana sallah yana azumi amma bai ba da zakka to ba a kafurta shi ko azumi abe yi amma yana sallah da sauransu to ba a kafurta shi ko kuma a yana sallah yau gobe bai yi to a ra'ayin wasu malamai ba a kafirta shi sai an kira shi an yi mai gargadi an nuna za a kashe shi kuma ya zaɓi ne a kashe shi to anan sai a ce ya kafirta da inda ya yarda da sallah hakikata addini ce bai yiwa a ce za a kashe shi in bai yi ba kuma sai zaɓi kisa ko ba haka ba to shine abin da malam ke nufi a kwata-kwata ya zamo baya aikin musulunci shi kawai sunan musulunci ɗaya yake amfani da shi la mutlaqal iradi ba ƙayyadaddin kau da kai ba shine yana aiki da sashe bai da sashe to wannan sai dai a kira shi fasiki fafham kismati ka fahimci wannan karkasawar tawa eh ka fahimce ta to to wannan sai wala'i za a shiga albara'u walwala ne kamata mu tsaya mun dawo sai mu ƙarasa yawa za mu samu dama mu kai ƙarshen babin akwai tambaya kamin a shiga ulumul ƙur'an akwai tambaya kowa ya gani ke wa alaikumussalam na'am ban ji ba eh eh eh a duka Allah zai tambaye su hujja ranar kiyama duk wanda ka ce kafiri ne to ka tabbatar da kana da dalili ba wai zato ba kuma ka tabbatar da an samu shuruɗin takfir da mun karanta su a baya akwai al'aƙalu akwai albulugu akwai al'ilmu akwai alƙasdu akwai al'iktiyar akwai adamu ta'awil ta'awil mun karanta su a baya suna nan cikin alfiya to sai an samu waɗannan sannan sai an samu kuma nassi sahihi da ya tabbatar da aikin kafirci ne ko kuma a samu ijima'i da ya tabbatar da abin da wane ya yi kafirci ne amma haka idan wane ya yi kafirci ka ce kafirci ne wannan ba maza hagan ahalus sunna ba ne ba tare da koma ga wa'ancan abubuwa ba amma za ka iya cewa aikin kafirci ne amma shi ka ce kafiri ne ko wannan menene arne ne to wannan hanya ce ta kawariju da makamantansu ba hanya ce ta ahalus sunna ba eh kuma ba karatu ba ne sau da haka masu yi sai su ji tsoron allah su gyara ka shagaltu da bayani akan hukunci dangane da ayyukan mutane karka damu da yin hukunci akan mutane abinda wasu ba sa gane yake to shi yasa za ku ga mu da mun ka zo tsarin da muka ɗauka dangane da 'yan ɗariga ba ka taɓa jin mun cewa ne kafiri ne ba ma faɗa sai dai mu buɗe mu karanto laifi mu ce to wannan abin yadda da shi kafirci ne ba ruwanmu da wanda ya kawo abin a'a mu aikin shine muke tsoron mu wa mutane bayani ɗayan biyu ko dai don karka aikata ko in kana aikatawa ka bari ko kuma a'a ka yadda da wanda ya kawo shi mutumin kirki ne a nuna ma mutumin banza ne maganganu ne da kake ɗauka ka dinga tsayawa kana aunawa kana tattancewa to shi yasa da dama ake samun wasu na barin ɗariƙa ai amma da an zo caɗe aka shehu ibrahim kafiri ne shehu tijjani kafiri ne shehu ɗahir bauchi kafiri ne ba sa fahimta ko ba gaba eh eh eh an ci gaba ai eh eh shi yanzu haƙƙinsa a zauna a gusan mai da shubuhar da yake akai ka fahimta kamar yadda malaman kano suka yi an yi masa raddodi yana kawo shubuha ana walwalewa kuma yana bibiya ya rubuta littattafai ya kawo shubuha kuma an rubuta an yi mai gyare-gyare kuma yana bibiyar littattafan an neme shi mukabala ya zo ya kare kansa ya kasa to kaga su malaman za su iya fatawa kan cewa ya kafurta tunda likitoci sun tabbatar da yana da cikakken hankali ba wanda ya cilasta shi sannan ba ƙaramin yaro ba ne sannan shubuhar da yake akai da wasu tawiloli da ya makale gare su kuma an walwale mai su ku kaga baya da wani uzuri shi bai da wani uzuri yayin cikinsu na wani ya zo ya ce abdu jabbar kafiri ne saboda lili kaza da kaza da kaza a ga shi bisa ilimi ya yi amma haka ɗai ka hawa mimbari ka cewa ne kafiri ne to wannan ba daidai ba ne masu wa'azi su ji tsoron Allah su gyara ahalus sunna ba sa yin haka eh eh su ka wannan ɗabi'a suke cewa eh to wannan yana cikin kurakurai na da'awar izala karon farko Mm-hmm. Mm. Mm. Ana kafiri. A wasu na yi. Wasu na kama sunan wasu waliyai su abin nan ɗinsu, kamar yadda shi ya yi bai tambaya. Akwai masu yin hakan. To, amma dai ba daidai ba ne, al'ahammu dai shi ne ka a yi ta a yi ne. Shi kenan? سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته